الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan darasi da muke gabatarwa wato na taujih ilmul qira'at ko ko ilmul qira'at al mutawatira wa shadda wa alaqatuhuma bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah wanda wannan shi ne darasinmu ko zamanmu ko majalisinmu na 48 muna cikin suratul araf za mu tashi a aya ta 40 daidai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya ayat da za mu tashi a kanta ayata arba'in a cikin suratul araf a shafi na 155 inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladina kazzabu bi ayatina lalle waɗanda suka wato karyatar da ayoyinmu ayoyin Allah kala biyu akwai al'ayatul kauniya akwai al'ayat a shar'iyya duk wanda ya karyatar da ayoyin Allah kauniya ya karyatar da shar'iyya duk wanda ya karyatar da shar'iyya ya karyatar da kauniya kuma karyata guda yalstalzimu ka karyatar da daya musali ko mun fahimta ba ayoyin Allah kauniya kamar halittar da Allah yi ka ce a'a na circe ta yi ko ba Allah yake yin ruwa ba ko ka yarda ka yi shirka da Allah ka ce akwai wani wanda yake da ilimin yake da ikon tasarrufi cikin mulkin Allah a shirkufin rububiyya ke ayoyin Allah kuma shar'iyya kamar su at-taura su injila banda ayoyin da yahuda sun ka canza irin su zabura irin su alqur'ani to waɗanda sun karatar da ayoyin mu inji Allah ayatina an-nunu lit-ta'wil ba tare da akwai alloli daban-daban ba Allah guda ne wastakbaru anha suka yi girman kai daga bin su istakbaru an ittiba'i hakimin suna ganin sun yi karhin su bai ayoyin Allah saboda kudin da Allah ya ba su ko mulki ko ilimi na duniya ko ilimi na addini mutum ya kai ya ga ya yi karhin shi bai ayoyin Allah to waɗannan mutane Allah subhanahu wata'ala ya ce la tufattahu lahum abwabus sama an gane ko wato qira'a ta abu amur ibn al'ala al-basri ya karanta la tuftahu lahu an gari ko ba a bude musu an gari ko sannan kuma ƙira'a ta imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf la yuftahu lahu ba a bude musu sai zama tonan abuwa la yuftahu lahum abwab saboda shi abwab jam'u ne na abin nan at-taksir an gane ko yawwa bab asalin shi bawa domin jam'in shi abwab mun gane asalin alifin wawun to saboda shi jam'u taksir ne yuzakkar wa yu'annas kaji an ka ce wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dolalin mubi ba sani ko mun fahimta ba yawwa to sai zaman to kenan abin hankalta ma'anan saboda mu'annas ne wato jam'u muzakkar salim yuzakkar wa yu'annas yau jam'u taksir yuzakkar wa yu'annas ba sani ko an fahimta ba sauran qurra da mun kawo ba sun karanta la tufatta ba a buɗe musu abu abu sama kofofin sama kenan la tuftahu abu amr ibn al'ala la yuftahu hamza da kisa'i da khalaf la tufattahu sauran qurra to in mun ka dibi bambancin waccan da ya'un da ta'un wanda ta karanta da ya'un saboda yuzakkaru annas kenan la tuftahu la tufattahu duka an hankalta mashi jam'u taksir yu'annafuna la yuftahu yuzakkar to shi ko la yuftahu da la tuftahu da la tufattahu bit tashdid saboda na an nuna karfin fi'il to ko ko mu ce duk ma'anar su daya ba abu musu ko mu ce a'a saboda rayukan kafirai kafircin kafirai ba iri ɗaya bane kenan waɗanda kafircin su bai yi girma ba sai a ce la yuftahu ko la tuftahu waɗanda kafircin su tsanani sai an ce la tufattahu a kore waɗannan rayuka lahum abwabus sama lahum gare su ba a ce wala hunna ba tabe an gane ko eh ba a ce wala hunna ba lita galibi janibin zukuri ala janibin inas ba a bude musu kofofin sama ko ba za a bude musu kofofin sama ba an gane ko abwabu sama kofofin sama rayukan su ba za su je ba akwai mas'ala mai iskali a wannan wurin idan mutum ya diba cikin الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم صفحة تقريبي وعشرين دبير زوا صفحة تقريبي da ashirin da bakwai zai ga maganganu ina fata an fahimci yawwa to kenan kira'ar da ta ce la abin nan la tufattahu cikin ƙur'ani an ce wa futihat abuwabuha kaga sai an kawo tawo ina fata an fahimci ita ko qira'a ta ce la tufattahu sai an ka hankalta ma wato at-tashdid karfafawa an gane ko na farko an ka ce saboda siyaki an ce abwab tunda babi ba guda bane sai an ka ce abwabu sama la tufattahu an gane ko saboda shi yawa yana dacewa ne da mi da jam'i tunda jam'i ne na babu sannan kuma akwai annazir tamkatta shine inda Allah ya ce jannati adnin mufattahatan lahum al-abwa mufattaha kaga daga fattaha an yi tashdidi duk da yake abin da bai suna nan ismul maf'ul ne mufattahatan lahum al-abwa an bude musu kofofi to saboda jam'i ne shi sai an kai wannan shi kuma jam'u at-taksir wani lokaci ba a kamai shadda wa qala niswatun fil madinati ba ce wa qalat niswatun fil madinati ba shine kenan sai zamanto an yi tafkirin wato fi'ili kamar da anka ce la yuftahu a qira'ata abu amr ibn al-ala to kaga yadda ake taujihin su Allah ce wala yadkhuluna al-jannata ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamal aslin yalija daga walaja walaja yawliju to saboda wawun tana da sukuni kasra kuma tamim ta zo bayan ta shi da suka ce ya'un kuma ta gabace ta malaman sun suka cewa waqa'at baina aduwa ha. ta ita wawun ta zo tsakanin makiyanta guda biyu da ya'un kenan da kasar da take gabanin ta shine aduwa ha. sai an ka shafe ta wannan kawai istilahi na malaman sarf kina asalin hatta yalija hatta yawlija kamar wa'ada ya'id asalin shi yawidu hatta yalijal jamal har sai raƙumi ya shiga an gane ko fi sammil khiyata a cikin kusuwa kafa shi ne sam na an ce a summu yana ɗaukar wato ta hike to sammil khiyat khiyat ita ce almihiyat fi'alu ne bi ma'anar mif'al shi ne ismul ala wato abin a kusuwa allura domin alatul khaita kina ita ce alkhiyat kenan ba za su shiga aljanna ba sai raƙumi ya shiga cikin mi cikin kusuwa allura ta kusa abu da wanda bai yiwa ba shi ne ake cewa at-ta'liq 'ala al-mustahil a Allah ka abu akan abin da bai yiwa Allah ya ce to wala yadkhuluna al-jannata kuma za su ga aljanna ba wa kadhalika najzi al-mujrimin haka ne muke sakan kama mujrimai kidan duk wani mujrimi kafiri wanda hukuncin ya same shi ba wai sai kafiri na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda sun ka gabata da kuma wanda za su zo baya at-ta'liq 'ala al-mustahil sai mun rike shi mun gane ko to akwai qira'a shadha wala yadkhuluna aljannata hatta yalijal wato jammal an gane ko aljammal alramma wato igiya wadda ake daure raƙumi da ita ana kiranta aljammal eh ana kiranta igiya ko yaggiya ko kuma gindi wasu na kiranta gindi an gane ko to sai wannan igiya ta shiga cikin kusa allura kaga abin wanda ba zai yi ba to amma dai qira'a mutawatira shine wala hatta yaljal jamal ka kuma kuma ai yayi wannan igiya kenan qira'a mutawatira ta fi karfin ma'ana ban sani ko mun fahimta ba to ma da wannan shi ake kira at-ta'liq 'ala al-mustahil mu maido hankalin mu yawwa yadkhuluna fi'li mudari ila yufidu tajaddud wa takrar لا تفتح باء ابو في فعل مضارع يفيد التجدد والتكرار الحال والاستقبال mun gane ko yawwa to abu na ƙarshe wanda za mu ƙarawa akwai wani sha'ir da ya dubi wannan aya an ce wala ya dafi rulun jannata hatta ya lijar jamar fi san mil khiyat ko ba ka bane sai ya ce walau anna ma bi min hawan wa sababati da dai abin da yake a kaina min hawan na so da nake yi wa sababatin da kauna da yake mota budurwa yace ala jamalin in an ka ɗauki wannan su an ka samu zuciyar raƙumi da ƙauna da bege ya ce lam ya dukulin nara kafin ko ko lam ya haludin nara kafin babu kafirin da zai shiga wuta ko ko babu kafirin da lam ya dukul kinan babu kafirin da zai shiga wuta ko lam ya haludin nara kafin babu kafirin da zai dawwama daga khalidi ne to me yake so ya ce arabu dole kaga yana bukatar bayani akwai wani profesa na larabci da ya karanta da mu a kasar libya ana kiransa ustaz doktor mas'ud jabran rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace abinda ake nufi ba an ce ba raƙumi sai ya shi kuso allura ko kafa allura ko gunduwa allura ko gunduwa allura yace wai abin da yake nuhi da za a ɗauki son da yake ma wannan yarinya a ɗora mara kuɗi da ya rami ya rami ya rami har ya kai inda zai iya wucewa ta kaso ɗan ɗan makaji kaji wani sha'ir ji sha'ir ke to waɗannan sun ka ce ba a samu wani sha'ir ba wanda ya siffanta rama a larabci irin wani ko sun ka ce a akwai wanda ya shi don akwai wanda ya ce ka anni هلال الشك لولا تأوهي فلم تهدى العيون لرؤيتي كأني يتي كاتيني هلال الشك وتن شكانا الرمى وتا إشرا سامه توا wasu ce kai wata na wasu ce kai ba wata na ba dai idanunka na abbasu bai ya ce to saboda tsananin rami wanda ya koma in an kacin kashe nesa sai an ce kai shi na a tausu kai ba shi na ya ce to falaula ta abuhi in ba dan da shika nishi ba ya ce falam tuhu dal uyunu falam tuhu dal uyunu li ru'yati da idanu ba za su ba da ido ba za su gani ba to shi don gawai eh to bari kara muku guda nan sai mu karkare wani daga cikin shu'ara shi ko yace ana gane mu yace كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني متنبينا إلى جنة yake son wata yarinya to sai ta dibi jikinta ta gaga ta ita rushe shiya rimbidediya gabshe shiya wagegiya shi kuma mutanabbi gashi dan karami mai karamin jiki ce ita ai yayi mata karami shi ko dama al'ada ce galibi dogon namiji ya son gajera an gane ko ita ko dogon mace ta haison gajeri al'ada ce rusheshen namiji ya haison ya karama ita ko ya karama mace ta haison rusheshi sannan baki ya haison hora ita ko hora ta haison baki al'ada ce ya ce ka fabi jismi nuhulan ya ishi jiki na rama annan yi rajulun duk wanda an kai dai namiji niki ce ku duk wanda jikin ke girma mace kike ya ce to a tahima na rame laula mu khatabati iyaki lamtarani in ba dan ba ni magana ba da baki san ma akwai dan adam kusa da shi kau to Allah ran sai kudi ba cikin wadanga wani nahi dai nayi gaba sai Allah ya ce lahum su kafirai suna da min jahannama daga jahannama mai hadon shimfida lahum yayi taqdim ba haqqu ta'khir ya nuna kafirin da adda wannan kuma musulmi bai da wannan kuma bai ce wala hunna bali taglibi janibin zukuri ala janibin nasu wa min fawqihim ghawash saman su ko suna da gawash daga gashi yana abin da ke ruhuwa a gane ko wa kadhalika lil zalimin Allah ya ce to haka muke yi ma azzalumai mun gane ko yawwa kenan wannan sai ta mutu sifa ce ta kafirai Allah kai mu da tsari kenan wannan yana nuna saman su wuta kasan su wuta kamar inda Allah ya ce lau ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim an-nara lokacin da ba su iya kare musu su huta wala an zuhurihim ko ta baya wala hum yunsuru ba su mai taimako to ainan fuska da baya an ka faɗi ko ba haka ba wani zai isa tsamanin to banda sauran ciki sai an ka ce a'a lahum min jahannam mihalun wa fawqa al-ghawash sannan kuma za a sasu za a yi musu tuwahi ma na wuta fallazina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar kaga abin ya abu kuma a kada su cikin wato ginshikan wutar jahannama innaha alaihim muqsada alike ta fi amadin mumaddada kuma za su cikin ginshiki wanda azaba na adam bai taswirin ta Allah kamar sai to ayat da zamu zo kan wajen taujihi tana gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce walladina amanu wa amilus salihat waɗanda sun kai imani sun ka aikata aiki na gari ko haka ba Allah ya ce to la nukallifu nafsan illa wus'aha ba mu dora mare sai abin da ta iya dauka an gane ko yawwa la nukallifu nafsan illa wus'aha haka shi an'am ko inda yace wala taqrabu mal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awfu al-kayla wal mizan bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha a cikin bakar ko yace la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah ya kawo can kuma cikin talaka yace la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha alaran mai haddar qur'ani ai hattara ka ana cikin wata sura a fada cikin wuta sai Allah ce to ulaika ashabul janna waɗannan su ne yan aljanna hum fiha khalidun suna masu dawoma a cikin a cikin ta Allah ya sanya mu daga cikin su to sai Allah subhanahu wataala ce ga ayat da take tawjihi da ilmul qira'at wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin mun zari abin da yake cikin zukatan su min ghillin na kyama ko kiyayya yan an ce al-ghullu al-rama an ka ce al-ghallu an ka ce kuma al-ghillu kuma an ka ce al-ghullu kaga zamu yi bayanin su ya kamata a duba a gani ni a bayanin su tun da kaga kowane ma'anar shi ta wani ba ɗaya alghallu alghillu alghullu to ya za a yi ha ban ji kun yi magana ba alghallu alghillu alghullu ya kamata a yi a san abin da ya kamata a yi to yan an ka ce alghallu an gane ko shi ne yana iya ɗaukar amfani kama a ce abin da za a girba an gane ko shi ne alghallu shi ko alghillu ko kuma alghallu shi ne amfanin abu ribar da za a samu alghillu kuma kyama wanda za a nama fi su durihim min ghilli alghullu kuma kukumi mari alramma ko abinda za a daure mutum inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fa hiya ila al-afqari fa hum mukmahun wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ay hiqdan lil ladina amanu mun gane wannan ko taw to da yace wanda za a namun ciri annunu lit ta'zimi ma fi sudurihim min ghillin ko abin da ke cikin zukatan 'yan aljanna min ghillin na kyama wannan saboda duniya tana kawo rikici har tsakanin masu imani abin da ke kawo rikici alarma almimatul arba'a almansib wajen neman matsayi kiyayya ta taso ko almal wajen kuɗi in harka ta shigo kuɗi kiyayya ta taso wani zalunci wani ko kuma almar'atu aljamila wacce mai kyau wajen neman auren ta bila'i ya taso ko kuma bi almaslahatul khassa mutumin da yake tsaye ya tabbatar da manufar shi kadai ko da jama'a za su halaka gane ko to tajribin tahtihimul anhar kamar hadda alqur'ani suratul hijr wa nazana ma fi surihim min ghillin ikhwanan ala suril mutaqabbilin ko tajribin tahtihimul anhar to araf ita ke farawa da ta'u ita ko hijr ita abayin da alhamza sai zama to ala aksi tartibi hurufi alhijab kina ya zo sun koyi tunda ga ka'ida alhamza kamar ta zo sannan ta'un ta sai ta'un ta zo sannan alhamza ta zo tajribin tahtihimul anhar Allah ce koramu suna gudana karkashin su wani lokacin kuma ce tajribin tahtihal anhar to in ka ce tahtiha suna gudana karkashin ta ita aljanna domin ai ita aljanna tana da wurin da a ƙasa an gane ko wasu ka ce tahta qusuriha karkashin gidaddajen aljanna benayen ta wasu ka ce a tahta ashjariha karkashin itacen to ai itacen abinda bi karkashin itace ai ya bi karkashin to min tahta mu ma karkashin su ya aljanna dama suna cikin benin sai ruwan ya bi kasan icce ya bi kasan benin ya bi kasan su duk ba kuskure na an kai sannan kuma sai an ka ce al'anharu shi annaharu inda ruwan suke gudu ba ce tajirimin tahtiha ba to an shahe ma'u tajirimin tahtiha ma'ul anhar domin kalma ta annaharu tana don abin da a tsage ma anhara dam abin da gudanar da jini an yanka al'anhar su ne koranmu Allah ya faɗe su مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى sai Allah ya ce wa qalu alhamdulillah ya Allah ce godiya ta tabbata ga Allah alladhi hadana li hada wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan kalima ta alhuda tana nufin shiriya amma ba sai ga alkhairi ko sharri kalima ta huda tana zakuwa dan abin da suka ce in ka ji an ce alhuda shiriya ta alkhairi no Allah subhanahu wataala ce kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila adhabis sa'ir sannan kuma ce ukhshurul ladina zalamu wa azwajuhum ma kanu ya'budun min dunillahi shaytan fahduhum asratul jahim sannan kalma ta huda wani lokaci tana nufin bayani shi sa Allah ce innaka la tahdi man wato wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim kana bayani amma lokacin nufin shari'a dan tabbata akan hanya ta ta musulunci to wannan aikin Allah ne innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sannan kalima ta shari'a lokaci tana nufin ƙara shiriwa akan tafarkin imani ba tauhidi ba wallazi na hata dauza da humhudan wa aka hun takwa sai a ƙara musu an gane shari'a harkokin hanyoyi na shari'a ko ihdinas siratal mustaqim Allah ƙara shirya da mu hanyoyi na addini domin ga ma mun shirya muna akan musulunci musulmin muke Allah ya ƙara tabbatar da mu kan imani da shari'a sannan kalima ta shari'a tana nufin shari'a zuwa ga aljanna wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wanda shirya mu zuwa ga hanyar aljanna kuma kunna li nahtadiya to dama sai ka samu tauhidin kaga ƙara samun tabbata akan hanyoyi na imani sannan a shirya da kai zuwa ga hanyar aljanna kuma kunna li nahtadiya sun kace mu kasance za mu shirya ba illa laula an hadana Allah in ba dan da Allah subhanahu wataala ya shirya da mu ba an gane ko to imamu ibnu amir ad-dimashqi ya karanta ma kunna li nahtadiya ba tare da wawu ba kinan ma kunna li nahtadiya ba mu kasance za mu shirya ba an gane ko? to kenan in an ka cire wawun an ka ce makon nali na hatadiyar launa an hazan Allah malamai sun ka ce to tana da matsayin jumla mufassira ta hidaya hadana li hada to menene Allah ya shirya da su zuwa gare shi abin nan to shine makon nali na hatadiyar launa an hazan Allah jumla sai zama to fassara ce ta shari'a in ko an ka sa wa ma kunna li nahtadiyal wa an hadana Allah sai zan to jumla ce isti'nafiyya qira'a ta jumhur kenan sun ƙara wa wata magana kenan in ta zama to ma kunna li nahtadiyal tafsiri ne na hadana in kuma an ka ƙara wawun a qira'a ta jumhur sai zama to isti'naf sun ƙara da wata magana to sun ka ce laqad ja'at rusul rabbina bil haqq lalle wannan ubangiji mu sun zo da gaskiya wa nudu aka kira su an tilkumul janna wacce aljanna ce urithumuha an garar da ku ita bima kuntum ta'maluna saboda da kusanci kuna garu abin da kusanci kuna aikatawa to urithumuha an garar da ku kusun ta ce za a garar da yan aljanna gidajen yan wuta su kuma yan wuta a garar da su gidajen yan aljanna a cikin wuta inda kowa yana da gidan shi da wuta ko yana da gidan shi da aljanna amma shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace shi bai ganin a fassara wannan da wannan aya don bima kuntum ta'maluna an kace saboda abin da kusan ci kuna aikatawa an gane ko to in kuna kuna aikatawa to kenan kuma ai ba zancan an ba ku ne shi ba sai da abin da kun ka aikata wasu malamai suka ce a tauhidin da kun ka aikata shi na sa Allah kara muku falala akwai maganganu na malamai wasu suka ce wa gaba'un sunanta alba'u samaniya inji ibn al-qayyim an gane ko ba'ul mu'awada kenan don kun yi aiki an ba ku ba shi ke nuna aikin ku ya kai daidai abin da an ka ku kamar samaniya ce yanzu zaka iya bada jika miliyon ɗaya a baka gida to gidan kuma zaka iya shekara ɗari cikin shi ai miliyon ɗaya an kashe shi an manta yan qur'ani da sun ka ce to wai ina ceto shi ke Allah ya ce ba kuntum ta'malu babu zancen ceto aikin da kai shi ne zai ce ka ƙarya ne duk aikin da kai yi gaba ɗaya zai iya biyan Allah a'a wannan girman kai Allah kai wannan ko kuma rashin sanin ciwo almuhimmu idan mutum na so ya ƙara ganin bayani ya diba cikin alqawaid al-usuliyya al-mu'athira fi aqidati ahli sunnati wal jama'a wa raddu ala al-mukhalifin fiha safha ta 627 zuwa safha ta 631 da kuma al-ahadith al-mushkila al-warida fi tafsir al-Qur'an al-Karim safha ta 232 zuwa safha ta 241 wallahu ta'ala a'lam an gane ko yawwa to ayar da za mu je a kanta ta gaba aya ce ta arba'in wato da da hudu kenan cikin suratu al a'raf Allah ya ce wa nada ashabul jannati yan aljanna sun kira ashaban nari yan wuta an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan sun ce mun iske abinda Allah ya mun alƙawali gaskiya ne fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan malaman balaga sun ce ba a ce fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan ba dan shafe ku to me yasa saboda su yan aljanna abinda an kai musu alƙawali nasu ne kuma sun gare shi su ko wadancan na wata musamman ne ne yake faruwa gare su duk da kitana yawa su ga abin da yake faruwa ta daga nisa amma dai ba su yin zahiri ka kabi ba cikin at-ta'birul qur'ani kaga dalili na shafe wato wannan kumbin kun iska abin da Allah muku alƙawari gaskiya ma wa'adana Allah ya musu alƙawarin aljanna da na'imuha ma wa'adakum rabbukum ijmali abin da Allah muku alƙawari na wuta da azaba ayoyin da suke bayani kan abinda Allah bai aljanna alƙawari ta shi cikin wannan ma wa'adana shi ma wancan ma wa'adakum rabbukum abinda an kai musu alƙawari na azaba ma wa adakum rabbukum haqqan kuma kun samu abinda ubangiji muku alkawali gaskiya qalu na'am sai su ce eh haka nan an gane ko yawwa imamul kisai ya karanta qalu na'im duk inda yazo irin wannan kalma ta cikin alqur'ani shi yana karanta ta haka sannan wanda kalma ta na'am ko na'im sun ka ce ba a zuwa da ita sai jawabul isbati ita ko bala sai in nafi ya gabata amma waɗansu malamai suka ce a ita ma na'am tana zakuwa jawabin nafi amma qalil fil qur'an kai ba sani kuma fahimta ba yawwa to fa adzana mu'adhdhin an gane ko sai mai kira yayi kira ina fata an fahimci ni al'anatullahi ala adh-dhalimin an gane ko imam nafi' wato almadani da imamu abu amur ibn al'ala albasri da imamu yaqub alhadrami albasri sun zami albasri yani da kuma imamu asim alkufi sun karanta allah anatullahi ala zalimi kina an an yi mana nunin sukuni babu shadda kuma sannan kuma an yi la'anatu an yi mishi dhamma sai zaman to kenan nan an ita ce suke ce mamu khaffafa min athqila asluhu damiruha shadda wato ismuha damiru sha'ni asalin shi annahu la'anatullahi ala zalimin yadda sha'anin shi ke azaba Allah ta tabbata ga azzalimi mun gane ko yawwa sauran qurra da mun kawo ba sun karanta anna la'anatullahi ala zalimin la'ana Allah ta tabbata akan mi akan azzalimi to kaji yadda wato wannan taujihin qira'a yake duk da karshe su koma zuwa ga abu guda ayat da zamu je gaba akan ta inda Allah subhanahu wataala mu ɗauki walada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum kinan mutanen a'raf dutsi wanda akwai tsakanin wuta da aljanna wannan sun kace shine babu da Allah ce fadriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab kinan dutsin yana da kofa wadda tararraba su asali kun fahimta ba ashabul a'raf kadiba cikin tafsiri na imamul qurtubi ya kama ganganu sun kai kusan magana ina ganin guda goma in ban manta amma dai abin da an kai dauka su ne mutanen da aikin su na gari da kuma aikin su na mummuna aiki ya zo daya sai aka su tsakiya wuta da aljanna amma akwai maganganu sun kai guda bakwai guda goma ina in ban manta ba aljami ila ahkamil qur'an to su ya araf za su kira wadansu mutane rijalan mazaje an gane ko to ai ba mazaje ɗaya da su kira ba tana yiwa har da mata an gane ko to tana yiwa saboda su waɗancan da maza sun kai shi suka kira maza yarifunahum bisimahum sun san su da alamomin su qalu ma aghna ankum jam'ukum sun kace mi taron ku tsina na muku ko ya amfana da ku da shi wa ma kuntum tastakbiruna da abin da kun kasance kuna girman kai da shi al-ijmal kenan mulkin da kuka takama da shi kudin da kuke takama da su ayyan da ku yawan da kuke takama da shi da jama'a oh to a haula alladhina aqsamtum la yanaluhum Allah bi rahma yanzu wadancan dai kun kai rantsuwa cewa Allah bai sa su aljanna ba kenan ya aljanna mun gari ko to udkhulul jannata nan ne tawjihi na qira'ati yake an gari ko imam asim al-kufi da abu amr ibn al-ala al-basri da hamza al-kufi an gane ko yawwa da kuma abdullahi ibn zakwan sun karanta la ilaha illallah bi rahmatin nidkhulul jannata sauran kuma sun karanta bi rahmatin nudkhulul jannata na fata an fahimci sun yi manunan tamba wannan babu matsala saboda dama in an ka duba fi'ili in yana harafin shi fi'ili mudari amri don harafin shi na uku yana da dhamma ai udkhul aka cewa uktub kiran sun hankalta ba wannan sai sun ce nudkhul janna su ko wadancan sun hankalta ba idan harufa masu sukuni biyu suka hadu kasra ake mana farko wa in sakinan iltaqa ya faksir ma sabaq wa in yakul lidan fa hafuhu ahq akwai kira'o'i wanda kace kira'a udkhul jannata ku shiga aljanna ina fata an fahimci yawwa la khawfun alaikum haka ne jamhuri sun karanta imam yakubu ya karanta la khawfa alaikum babu tsoro akan ku kinan sai ta mato la annafiya lil jinsi misali kuma ta la annafiya lil jinsi tana kore jinsi ba jinsin tsoro tare da la khawfun alaikum babu tsoro guda gare ku to ai tana yau a samu biyu ko uku to amma wacce kira'a sai ta nuna ko guda babu tunda babu jinsi misali kuma fahimta wala antum tahzanuna sai ta zamanto atafi akan la annafiya lil jinsi in mun karanta la khawfa alaikum to ita ko la annafiya jinsi ba ta shiga cikin ma'arifa shi ko antum ma'arifa ne wasu ka ce to ta yi aiki cikin shi saboda ta yi aiki cikin na farko azafiyar sa an kai wannan an gane ko wasu kuma sun ka ce to la khawfun alaikum ita da ma la annafiya tana aiki cikin ma'arifa tana aiki cikin mi cikin nakira kina ita babu matsala la khawfun alaikum wala antum tahzanun ba za ku yi bakin ciki ba to la khawfun alaikum jimla ce ismiya wala antum tahzanun ita ma ismiya ce amma sai zama to fi'ilin ta mi khabar kanta mudari ne yufidu tajaddud wa takrar babu ranar da za ku yi bakin ciki yau da gobe jibi da gata Allah ya sanya mu daga cikin su yawa akwai qira'o'i shadda in ka diba cikin ad-durrul masun fi ulumi kitab al-maknun ina ganin wata qira'a shadda adkhilul janna kinan za a ce ba mala'iku ki ku sanya su aljanna kuma yadda ce cikin suratul suratul ghafir wajen annaru ya orduna alaiha gudun wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu udkhilu ala fir'auna ashad al'adab ko adkhilu ala fir'auna ashad al'adab aljanna shigar da su za a yi kuma za a ce musu su shiga sai dai shi khitabu takrim su ko yan watanan sai a ce udkhulu ku shiga nan khitabu ne da ihana adkhilu ki na mala'iku an kai ma umurni da azaba nan kuma nan mala'ikun rahama da an kai ma umurni ban sani ko mun fahimta ba shadidi ba cikin ad-durrul mawsul karkashin wannan aya zaka ga bayanai wato masu yawa ayar da za mu tashi a kanta ta gaba ita ce wato aya ta hamsin da hudu inda Allah ce inna rabbakum Allah lalle ubangijinku shine Allah kaga shine ubangiji kuma shine abin bauta alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam Allah shi ya halicci sammai da kasai cikin kwana nawa shidda sun zo mutlaq shin kwana shidda irin namu ko na wajen Allah inda wajen Allah ne shekara dubu shidda ke amma dai bai faɗi na wajen shi ko na sun zo mutlaka sai ta ta ayyamin inda na ko inda Allah bai faɗi ayyamin kuma asalin shi ayyam tunda yawmun ne shine jami'in shi an gane ko sittatun kuma asalin shi sittatun na daga sit wato sudusi cikin kwanaki shidda sun mastawa alal arshi sannan Allah daidaita akan al arshi ko ba haka ba ba a cewa sannan Allah daidaita akan dokokinsa kaga wanda ce al arshi babu shi wannan kuskure sai Allah ce yughshil laylan nahara yatlubuhu hafiza Allah yake sawa dare ya rufo mai yini an gane ko yana neman sa da gaugawa kenan yake ruhoma dare da yini ko kuma yini Allah yake tufatar da shi da dare ko dare Allah yake yayi shi da shi amma dai nan nahara shine wato mafulun bihi an ka hankalta mutuwa an cire na ubangiji kenan dare ne Allah yake dokuwa yimi ya ruhe yini da shi وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وأن تفيه السوق وصل هنا أقوى الله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا دغوغاوا دغ حثنا da motsawa ina fata an fahimci والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ko ba haka nan bane yawwa kenan kuma da kenan sai ka zama to ma'atufi na akan khalaqa ba sai kuma fahimta ba idan muka duba yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafifa in muka duba imamu hamza al-kufi da imamu kisa'i al-kufi da imamu khalaf al-kufi da imamu shu'ba shi kuma rawi ne na asim al-kufi da imamu yaqub al-hadrami al-basri ko ba haka nan bane sun karanta yughashshi laylan nahara yughshi daga aksha yughshi yughashshi kuma daga ghasha yughashshi tafshiyatan fa ghashaha ma ghasha wasu malamai suka ce duk ma'anar sau ɗaya suka ce a yughshi lokacin da abin ya fara yughashshi an riga an yi an kali ko ko yughshi lokacin da aka fara yughashshi saboda abin yana maimaituwa yufidu takthir to mun ji dai yadda sabanin qira'at kan yake yughshi laylan nahara ko yughshi laylan nahara yatlubuhu hafifa sai ce mi والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره كما كان بني يوا تو سيما لما يسكي تيوا واتو أنن والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره كنن سيدا منتو da an ka ce wa shamsa kenan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abin nan in an ka ɗauke shi wa shamsa wal kamar wal nujuma musakharatin bi amrihi to kenan idan muka duba wa shamsa wal kamar wal nujuma musakharatin bi amrihi imamu ibnu amir الدمشقي يا كرنتا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره يعني سيدا من تونا الواو واو الاستئناف an gane ko ita a shamsu matsayin mutu da take musakharatun shine mi shine khabar shi ko wal qamar wan nujum matsayin atfu ne akan mubtada kenan da rana da wata da tauraru suna tafiya ne da al'amarin Allah su ko sauran qura sun karanta wa shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri an gane ko sai zaman to kenan معطوفنا أكن والشمس أكن خلقها كنا وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري أنا أني هلتي سمينا كسي الله هلتي هلتي رانا دوتا لتورارو سنة فيها دا الأمر الله سبحانه وتعالى وكنا أه سيد من توكنا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري كنا وخلقها wasu malamai suka ce a za a kaddara fi'ili waje ala shamsa wal qamar wan nujuma musakharatin bi amri ya sanya suna tafiya da al'amarin su da al'amarin Allah kaga shi ya halicce su sannan kuma da al'amarin shi ne suke tafiya an gane ko yawwa kina in mun dauki qira'a ta jamhur was shamsa wal qamar wan nujuma shi musakharatin matsayin hali yake kuma muna iya cewa wa khalaqa shamsa wal qamara wan nujuma ko mu ce waje ala shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri ban sani ko mun fahimta ba yawwa mun duka kira'a ta ibnu amir wa shamsu wal qamaru wan nujumu musakharatun bi amri tsakanin wato shamsu ya zama mubtada musakharatun ya zama shi musakhar suna tafiya ne da al'amarin Allah an gane ko sai zaman to kenan kira'a ta jamhur ita ce siyaki yake tare da ita tunda an ce wa shamsa wal qamar kenan wa khalaqa ash-shamsa wal qamara an gane ko in mun yi atafin sa kenan in mun kaddara khalaqa Allah shi halicce su kamar da ya halici sammai da kasai in ko mun ce waje ala shamsa wal qamara sai nuna cewa kenan shi ya sanya su dama shi halice su kuma sai ya sanya su na tafiya da al'amarin sa babu abin da ke gudana kuma in ba da al'amarin Allah ba mun ji ko yawwa sai Allah ya ce to kenan nan mun ji taujihin wannan qira'a yushil laylan nahara yana rufuwa hamza da kisa'i da khalaf da yaqub da shu'ba sun karanta yughashi an gane ko to kaga Allah ce fa ghashaha ma ghasha a cikin sulutu annajm shi ko wannan yughshi al-layla an-nahara daga aksha yughshi ne inda Allah ce inna ja'alna fi alaqim aghlalan fa hiya ila afqani fa hum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun kaga shi ma akwai aksha a cikin lafuzza na alqur'ani wanda yake abin to ala in ji malaman zauri ku saurara lahul khalqu halitta ta Allah ce shi kadai ko baka da bani bai ce al-khalqu rabbu ba taqdimu ma haqqu ta'khir fi dhul hasb kenan shi ke da mallaka halitta ko ko shi ke yin halitta shi kadai wal amru kuma shi ke da umur kenan kaga wanda ya halitta shi kamata ya bada umurni to ba zo da sura su a Allah shi zai halitta su da su bada umurni su da su azu dokokin da za a bi kaga abin ya zan tambaka ke tabarakallahu rabbul alamin albarkatun Allah subhanahu wataala ubangijin talikai sun yawa ud'u rabbakum ku roki ubangijinku ko tadarruan kuna masu kankan da kai wa khufiyatan kuma a ɓoye ba sani ko mun fahimta ba yawwa idan muka duba imamu shu'ba ya karanta wa khifyatan da ɓoye da khufiyatan da khifyatan duk ma'anar su daya suna nuna abinda an kai da ɓoye an gane ko innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu ta'addanci an gane ko nan sai shafi ta'addanci akan cikin komi Allah bai so ake tare iyaka amma nan wasu su ji ta'addanci cikin addu'a saboda an ce ud'u rabbakum tadarrua amma ana iya cewa a'a wajen roƙon Allah ne amma ya shafi kowane tunda an shafi duk da yake ita addu'a idan za a sa gaba tunda ayat ta fara bayani kanka ba sani ko muna fahimta ba to anan akwai abu guda da kamata mu fahimta shine cewa ita addu'a tana da sharuɗa duk wani al'amari ko na tauhidi ne ko na fiqhu ne ko ma menene yana buƙatar tawafuru shurut wa intifa'ul mawadi' ita addu'a tana da shurut wanda ke sa Allah ya karba kuma tana da mawadi' abubuwan da suke sawar mutum ko da yayi addu'a ya cika sharuɗa sai a ci karba mishi kamar cikin cin haram ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك yasa ba kai da ka addu'a bane za a karba sai ka bi sharuɗan addu'a suna da yawa wanda na dan bada misali ne saboda mu fahimta kuma tana yiwa kai addu'a Allah ya karba yanzu ya biya baka ko ko Allah ya karba amma ya tunkuɗe maka wani shaddu yiwa ka abin da kake so ko kuma ya bar baka ita sai lahira waɗanda duk abubuwa in ba an karantar da mutane su sai zuntu fiqhul adiya ba mu da fiqhul du'a to za mu je aya ta gaba wajen aya ta hamsin da biyu da sani kuma fahimta ba inda Allah ce wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatih ko ba haka ba idan muka duba wato wa huwa imam abu amr ibn al-ala al-basri da imam abu ja'far al-madani da imam al-kisa'i al-kufi da imam qalun wanda rawi ne na nafi almadani sun karanta wahwa to shi wahwa bai canza wato ma'ana mun gane ko bai canza ma'ana wa huwa alladhi yursilu riyaha Allah shine ke turo iska nan sai ka alladhi aina cewa wa huwa yursilu riyaha kuma karan bani to alladhi nan tana shi kadai ne yufidul hasr yursilu fi'li mudari'i ne wani lokaci ce arsalar riyaha na annabi ka an turo yursilu a nuna maka kamar ga abin nan yana faruwa ko ko yau da gobe jibi daga ta yufidu tajaddud wa takra ko kace listihdar al hala yursilu riyaha Allah shi yake turo iska da Hausa da zan fassara riyaha jam'i ne na rihu isko kai ko ko iskoki aran ma gane ko imamu hamza da imamu al-kisa'i da imamu khalaf da imamu ibn kathir sun karanta wa huwa alladhi yursilu riha Allah shi ke turo iska to nan sai malamai suka ce aljinsiya ce jinsin rih shi yake turo jinsi na iskoki iska daban-daban sai zaman to da ma'ana da tar ya hada tar rih sun ba da ma'ana guda domin iska daban-daban ne suke haduwa su ba da ruwa ba iska guda ba an gane ko wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'a dama in ka ji qur'ani ya ce rih mufrad to sai ya sifatta ta ka zama mai kyau amma in an kawo rihu ka an kai shiru to ta zanta azaba saboda iska ta azaba galibi wato direction guda take dauka an gane ko yawwa amma in mai kyau ce to sai ya dauka wallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idha kuntum fil fulki wajrayna bihim bi rihin tayyiba kaga sai sifata ja'at rihun 'asif wa ja'ahum mawjun min kulli makan المهم دي وهو الذي يرسل الرياح كوريحا a ƙira'a ta wato hamza da kisa'i da khalaf da ibn kathir kina arriha zai sai zamanto jinsin rih Allah ke turo jinsi na iskoki ko Allah shi ke turo iskoki daban-daban to yursul riyaha sai Allah subhanahu wata'ala ce bushran bayna yadai rahmatih bushran tana dauke da bushara ba sani ko mun fahimta ba to imamu asim al-kufi ana ganewa yawwa ya karanta bushran bushran jam'i ne na bashi mai bushara tunda iska daban-daban ce kenan suna masu bushara su iskokin jam'i ne na bashir kamar nadhir al-ramma nadhir jam'in shi an-nuzur ko ba ka ran bane yawwa to wannan shi ne abin da ya kamata mu gane imamu asim shi ya karanta bushran bayna yadai rahmati to idan muka duba kuma ƙira'a ta abin nan ƙira'a ta asim bushran bayna yadai rahmati tana ɗauke da busharori kenan bushara ce tana nau'i nau'i na masu bushara shine bushran baina yaday rahmatih to sannan idan muka duba akwai qira'a kuma wa huwa alladhi yursilu riyaha nashran baina yaday rahmatih nashran nunun tana da nunun ta an karanta da ita kuma ta yi sukuni nashran sun kace ibnu amir الدمشقي شي كرنتا عفوا نشرا قراءة حمزة الكسائي خلف نشرا بين يدي رحمته نشرا سنك تشي نشرا ينا مسأين واتو مصدر أنغاريكو نشر abu da kace nashara yanshuru nashran masdar ne amma waqi'ul mawqi' al-hal ya zo matsayin hali bi ma'ana nashratan to shi nashran masdar ne masdar bi ma'ana al-fa'il ko bi ma'ana al-maf'ul kenan sai kace halu kauliha nashratan tana mai yadawa daidaitawa inji malaman zauri ko ka ce masdar waqi'ul mawqi' al-hal amma bi ma'ana maf'ul kenan manshuratan Allah ya yasa ya yada ta an gane ko sannan imamu ibnu amir an gane ko ya karanta wato nushran nushran shi ba nashran ba yayi manumi dhamma wa huwa alladhi yursilu riyaha nushran kuma yayi ma wato abin nan shinin sukuni ba sani ko mun fahimta ba to wanda ya karanta kenan nushran bi dhammin nuni wa shini kenan jam'i ne na annashir an gane ko shi ibnu amir ya karanta nushran to kenan da ya karanta nushran ya yi manunun sukuni ɗaya nushran ya yi manunun damma ya yi shirin sukuni nushran kinan sai ya zamanto wato kinan jam'i ne na annashir waɗansu ƙurra kuma sun karanta waɗanda ba mu kawo ba wato nushuran nushuran to sai zamanto nushuran jam'i ne shi ma nushran jam'i ne sai dai an yi takhfif na dhamma an kamar da tashinul aqra'ata da ibnu amir to shi ko nushran ko nushran sun kace matsayin jam'i shiki an gane ko jam'i ne na annashir kamar nazil mutumin da ya sauka jam'i sai a ce nuzulan waɗanda sun ka sauka amma da larabci ana iskuni a ce nuzlan takhfifi ne kamar sharif wanda ya yi kusa galibi suna amfani da shi ne wato mutumin da ya kusa ga mutuwa kenan sai a ce shurufan jam'in shi kuma ana yi cewa shurfan kenan qira'a ta ibnu amir da an kai sukuni takhfifi na an kai to in mun ce nushran bayna yaday rahmatin nushran an yada ta an gane ko ko tana halin wanda an ka daidaita bushran kuma tana dauke da bushara domin iska ai na dauke da bushara cewa ruwa suna tafi kenan kirawoyin da abin suka karantar da mu iska Allah ya yada shi tunda abu wanda ke yaduwa sannan kuma yana dauke mi da bushran dauke da bushara tunda in yana dauke da bushara ruwa suna mi za su zo baina yaday rahmati suna gabanin rahama ta Allah kenan ruwa ake nufi hatta idza aqallat sahaban hatta lokacin da wannan iska ta dauka shine aqalla ta dauko sahaban girgije thiqalan mai nauyi jam'i ne na thaqil suqnahu li baladin mayyit Allah ce sai mu gaggaba shi mu kora shi mu tafiyar da shi suq saqa ya suku suqnahu bai ce suktuhu ba annunu litta'zim li baladin zuwa ga gari wanda yake mayyitin ina fata an fahimce na an ce mayyit gari wanda yake matacce kenan busasshe ƙasa wadda take take kishi imamu ibn kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da ibn amir al-kufi ad-dimashqi da shuba sun karanta sukunahu li baladin mayitin mayitin wanda yake matacce mayitin kuma shi ma matacce wanda sauran kura suka karanta da shi babu bambanci ina fata an fahimci ko kuma mayitin wanda da bai bushe ba amma an san zai bushe kafin a yi masa ruwa muna ganewa yan an so abin matatun da mayyitin an zo abin da zai so ba ko da garin yana da ɗanyi to Allah san sai ya bushe za a yi mishi ruwa in mun ɗauke bambanci tsakanin su malaman lusun ce a baladin mayyitin ko ko maitin gari wanda yake matacce nan ƙasa kiran wanda ta keke shi sai Allah ce fa anzalna bihil ma'a sai mu saukar da ruwa bihi a wannan bagirin kina alba'u zurfiyya ce walaqad nasarakum Allahu bi badri fa akhrajna bihi min kulli thamarat sai mu fitar da bihi da shi nan sai zan zamanto sababiyya ai bi sababihi ta dalilin wannan ruwa min kulli samarat na dukkan ƴaƴan itace me yasa ce samarat alhali kuma ƴaƴan itace ne suka fito da shuke shuke a'a wanda ni'ima kake ci ka hai kallon ni'ima gari tunda duk wanda dan adam zai sanin fa'idar ciyawa bai kaga ƴaƴan itace ba tunda shi bai cin ciyawa ko ba karan bane kamar da al-ibrahim ya ce wa zuqalahu min as-samarati Allah ka arzita mutanen maka da ƴaƴan ƴaƴan itace ah ƴaƴan itace ba su kudin abinci amma ai ta ce alama ce ta nuna wadata don sai an ci to an koshi aka fara ni ma ai ta ce alrama kazalika nukhrijul mauta Allah ce to kuma haka ne muke fitar da matattu la'allakum tadhakkaruna dan kuwa astu kinan hitar ruwa da sabkarsu an gane ko da hitowar ciyawa da kuma bushewar ta koma ta kai kamar ba a yi ta haka ne dan adam ka ya fito daga cikin cikin mahaifiyar shi ya girma ya mutu wata rana ai kamar ba a yi shi ba haka ya kamata mutum shi duki wa'azi ba sani ko mun fahimta ba yawwa sai Allah subhanahu wataala ce kadhalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkaruna hafs wanda rawi na asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta la'allakum tadhakkaruna dan kuwa sauran sun karanta la'allakum tadhakkaruna kina sai zamanto asalin shi ta tadhakkaruna ne sai an ka buke ta'ul guda an ka da tazaru kina wazul kishi ta tafa'alu shi ko a kira'a ta hafs da nafi ko mu ce riwaya ta hafs da kuma قراءة حمزة الكسائي خلف لعلكم تذكرون أن شاف تاء ديا لعلكم تتذكرون تتفعلون سي أنك شاف تاء ديا سي من تتفعلون تذكرون dan dai kuwa astu Allah subhanahu wataala yake nuna muku wa'azi a duk shekara amma ba kowa yake wa astu ina fata an fahimci adalla wallahu ta'ala a'lam to sai Allah subhanahu wataala ce wal baladu tayyib gari wanda yake a tayyib sarkakakke kasa mai lafiya ke lafiyayyar kasa yakhruju nabatuhu bi izni rabbih tsiron shi na fita ne da izinin ubangijinsa sai yayi kyau wallazi khabutha wanda kuma ya munana ya lalace ya zama to mara kyau la yakhruju kenan la yakhruju nabatuhu ke ko ba shi ne ba tsiron shi baya fita illa nakidan sai wanda yake nakid ina fata an fahimci imam ibn wardan ibn wardan rawi ne na yaqub an gane ko yawa ibn wardan rawi ne na abu ja'far afwan ɗaya ne daga cikin ruwa da sun kai wuri waya gare shi ibn wardan bi khulufihi in an ce bi khulufihi a cikin ilmul qira'at ko bi khulufin yana da fuska biyu kenan to fuska ya karanta la yukhraju kenan wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi idni rabbi wal ladhi khabutha la yukhraju ba a fitar da shi in an ce ba a fitar da shi ta zo da umumi kenan Allah ba ya fitar da shi tunda wancan bi idni rabbi an kace la yukhraju sannan kuma sauran ya sun karanta la yakhruju ba ya fita illa nakidan an gane ko sai nakidan ya an ce nakid ala wazni fa'il shi kuma imamu abu jafar ya karanta illa nakadan nakadan kuma masdar ne ina fata an fahimci illa nakadan to sai sun ka ce to in an ka ce nakid yana matsayin ismul fa'il ko ko sifa ce mushabbiha baya fita sai matsayin yana ɗauke da sifar mara amfani ko kuma ɗan amfani ɗan kaɗan shi ne nakid in kuma an karanta nakadan a ƙira'ata abu jafar ya koma mastar kenan la ya illa zu nakadin baya fita sai ma'abucin wato rashin kyawu ko ko rashin wato albarka ban sani ko mun fahimta ba yawwa yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan tunda shi masdar sai an kaddara mishi wani abu in nace fulanu na adilu kaga sifa ce amma in nace fulanu na adilu wani shi ne adalci sai nace bi taqdir zu adli to da inda qira'a da ta tafi ta Abu Ja'far illa nakadan ai illa zu nakadin sai ya zama to ma abutin amfani ɗan kaɗan mara albarka sai Allah ce ka zalika nusarriful ayat kamar haka ne muke jujjuya ayoyi li qaumin yashkurun ga mutane waɗanda suke suna godiya ngare ko wannan aya duk da yake ina ganin ita ce ta ƙarshe da zamu yi bayani akan ta akwai wadansu bayanai guda biyu watakila nake so in kara bayani na farko shine cewa na har da ce suratul an'am kuma yi hankalin kurke wani da suratu al'araf wajen har da alkur'ani akwai wasu ayoyi da nusarrif da nufassil da suke rikita hafizan alkur'ani mun gane ko sai malamai sun kace suratul araf wuri guda kadai an ka kawo nusarrif wanga wurin والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات دو أبن دي سورا نفصل نفصل نفصل نفصل إتكو سورة الأنعام سي أنك جوية نصرف نفصل قداني سورانكم دون نصرف وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين كو سبيل المجرمين او سو قراءات كو با كران بني سوران كوما دون نفصل نفصل نفصل an gane ko eh eh ita ita a'raf nusarrifu guda ne saulan nufassilu eh ita ko nufassilu ne sauran nusarrifu dan mu gane ka'idar to kaga in ka gane wannan zai taimaka maka wajen harka mun ji wannan da ke ko abu na biyu waɗansu malamai da an ka ce walbaladu tayyib sun ka ce tashbihi ne qur'ani Allah ya don ya ce kazalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkaruna to walbaladu tayyib wasu ka ce to nan tashbihi ne an kamanta gari ne mai kyau da zuciyar mumini kenan zuciyar mumini kamar yadda hadisi ya zo na Abu Musa al-Ash'ari cikin Sahih bukhari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda masalu ma basalillahu bihi min al-huda an gane ko kamar ruwa ne wanda sun ka sabka sun ka samu wata ƙasa akwai wata ƙasa mai kyau ce akwai wata ƙi'ani ce akwai wata ajadib wanda ce mai fari kai kisashiya to ayoyin qur'ani su ne kamar ruwa zuciya kuma akwai ta kafiri akwai ta munafiki akwai ta mumi shi ta mumini za ta karɓi ruwan kuma za ta amfana da su ta munafiki za ta karɓa amma ita ba za ta amfana da su ba ita ko ta kafiri ba ta karɓa kuma ba ta amfana da su sun ka ce to shi ne tashbihin an kai zucciyar mumini ce waɗansu malamai suka ce a'a na an yi sifa ce ta malami akwai malami na Allah ayoyin ƙur'ani sun sauka ga zuciya ta ya amfana kuma zai amfana da wasu shi kuma kafiri ko mu ce munafiki shi kafiri ba su ma sauka ga zuciya ta kuma ba su tsayawa shi kuma munafiki za su sauka ba zai amfana da mutane wadda suka ce a'a an gane ko tun da shi malami na gari tasirin shi zai bayyana a cikin al'umma ya kharzu na ba tuhu bi idin rabbi mummunan malami huwa alladhi khabasa la yakhruju illa nakida dan ilimin shi ba bai da wata albarka wadda su malami suka ce a'a nan ba wannan na an kasi fanta ba na ana nufin wato mace ce wal baladu tayyib mace ta gari tun da galibi ya kharju na ba tuhu bi idin rabbi za ta hayi ai ana gari wallazi khabusa mummunan mace la ya kharju illa nake da dau ya ta aidan albarka tunda ita ba ta biyayya kuma ba ta bada albarka kuma ba ruwanta da albarka to malamai da sun tattauna karkashin wannan aya abin da yasa ka dan wannan mun saboda shi tashbihi yana dauka abubuwa masu yawa duk abin da ka dora shi galibi zai wallahu ta'ala a'lam to yan uwa waɗannan eh, ayoyi ina ganin ya kamata mu dakanta sai a darasinmu na gaba insha Allah ta'ala idan Allah ya kaddara za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh